so ya kyauta amma in za ka bi mutanen gari to an sami su malaman malikiya suna cewa in sun yi raka'a biyu kana iya sallamewa in sun tayi za su kawo biyu gaba sai kuma kai la'asar da ita suna cewa haka ya halatta ko kuma in sun yi biyu ka sallame kai fitakka eh wasu malaman malikiya wa alaikum salam a to ai da cika sallah ne mana ana yin kasura a cikin yanzu ko da ku lokacin ta ya fita malikiya ne suka ce wai in lokacin ta ya fita za ka rama ta a tafiya ne ko in lokacin ta ya fita ka dawo za ka rama ta a tafiya ne amma in lokacin da bai fita in lokacin ta bai fita ba ka zo gari to dama za ka yi ta ne a ta gari raka hudunta a in dai ka zo gari ka yi ta a yanda ake sallah irin wannan a gari Allah kyauta na magana ka zo ka rike kama a suna sana halin kai mata tare da lokacin da za ka iya bin sallah kai kai sakar za ka iya bin suna in sun yi raka biyu ka sallah sosai kuwa in sun yi raka biyu ka sallah sun tashi kuma za su kawo raka biyu karshe sai kai kabara sai kuma ka bi su la'asar ɗin ka kenan in sun sallame ka kai ka haɗa za a gudu asar a lokacin abin da za su duka za su yi shi fatin wani ba su ba
ta yi dama shi ne wajibi abin da ba shi ba da wajibi ba ne ka gani ba ka ganin malikiya na abin da suka ce ka karanta wannan ɗan tarihin da aka yi da ibn ashir shin wai da annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an ba fatiha shin annabi yana nufin a kowace raka'a ce dole sai an karanta fatiha ko ko yana nufin da in an karanta su daya shikenan da yawa malamai a malikiya sun ce abinda hadisin ke nufi shine in dai an samu raka'a ɗayan da an karanta fatiha to ai shikenan sallar ta yi wasu suka ce a'a sai an karanta fatiha a raka'o'in da daidai suke da yawan sallah shi ne a azhar ne an karanta a biyu a biyu ba a karanta ba wasu ka ce a'a sai in an karanta a mafi yawa raka'o'in da ke sallah sannan ne sallah za ta yi wasu ka ce a'a duk raka'a dole ne sai an yi fatiha wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai wallahu ta'ala alam amma ku sani shi karatun sallah a sura ba ku dole bane an gani amma mustahabbi ne yana da kyau saboda ga sahabi ya yi sallah ba fatiha ko ba sura fatiha kawai karanta kun sa akwai hadisi ai da aka ce manzon Allah wani lokaci yana yin yana yin sallah gaba ɗaya sai dai karanta fatiha kawai ba sura to da albani ku karanta talikin da ya sifati salati da albani na hujja da wannan hadisin akan takaituwa akan fatiha kawai an gani kawai ka karanta fatiha fatiha kawai kar karanta wata sura to daga baya sai gano hadisin yana da matsala to amma kuma sai yace sai Allah ya ce mutum shi da hadisin mu'azu dan jabal wanda wannan makiyaci da annabi ya tambaye shi yace ni fatiha nake yi kawai da na gama sai yace Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bin nar sai ne ku kawai in sallai bayan fatiha kuma annabi bai ce ai sallar ka bata yi ba dan ne kai fatiha kawai yace to wannan dalili ne akan halaccin ya halatta wani lokaci nan kawai gice fatiha a sallar musamman kuma idan da wani uzuri ko wani hanzari ba ga masallacin mu idan lokacin ruwa ne hadari ya taso gaba ɗayan liman sai ya fatiha fatiha duka sai na za a sallami da a sallami jama'a ba a latta an gane ku amma mutane su mai da shi ya zama kullum haka za a yi wannan kuma sai ya zama haka annabi ke sallah ba Allah kyauta jama'a muna ganin za mu tsaya insha Allah sai mu ce fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka da wannan littafi na ma za kaddamta lidinillah an sa shi a MP3 kuma ma da ya ce 250 ko da kuma wannan akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama an sa shi ma a MP3 shi kuma naira 200 waɗannan kasusuwa kamar yadda na ambata yana da kyau in mutum na da hali da siya aikata da ya aika da wasu shi ba don kuma saboda amfanin da kundoji yake cikin su ba wanda za ka ce ka kamar wannan ka dai duka ba wannan kowa da ya ji da shi ake karatun su wanda kuma ko da a ce ma ba aika ma wani za ka yi ba yana da kyau ka siya ka rinka sawa don ka a rinka tunatar da kai abin da karanta din tare da kai amma nan za mu tsaya assalamu alaikum billahi rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun shiga daren asabar wannan lokaci wanda ya daidai da daren ashirin da biyar kenan ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da tara idan jama'a ba kumanta ba wani alkawari ne wanda muke ƙoƙarin cikawa wanda nema aka yi na karatun wannan littafi da ke gabanmu sifatul mu'mina as-sadiqa wanda babban malamar musulunci mai da'awa nawar bintu abdullah ta rubuta kamar yadda muke cewa mun da Allah da ya zan abin da ke cikin littafin nan ya mace ce ta tattara ta rubuta aka buga a matsayin littafi domin wasu nasihun da watan za a ji a cikin wannan littafin in ɗa namiji ne ya rubuta za a ce a aikawa ya yi son kai ne yasa ya rubuta haka ne yasa bai rubuta a kansu ba to mace ce ta rubuta littafi akan ɗan uwanta mata tana mai ƙoƙarin watan fito da haƙiƙanin siffofin da mace ba zai yi a ce nuna ce ta gaskiya ba sai ta cika su don wacce take da'awar cewa take tunanin cewa ita nuna ce ba ta cika wannan siffofi ba to gaskiyar magana wannan ba nuna ce ta gaskiya ba nuna ce amma ɗan jami'a jama'ar musulmi kun gane kuma mata ku kada kunne da kyau ku mai da hankali ku saurari karatun wannan littafi ku daina ganin kuna sa hijabi daga sama har ƙasa kuna sa niqabi kuna sa kuffa zani safunan hannu da na kafa duka wallahi in dai ba za ku cika waɗannan siffofi da da su ne mace ke zama muni na gaskiya ba to wancan abin dai duk da zai amfane ku ba domin shi asalin abin da Allah yake kallon zuciya sai dai ya bayyana wasu dokoki da yake son a gansu kuma a zahiri shi ne ziƙabi da wannan zungulonin hijabi sannan kuma da wannan kuffa zaliɗin amma idan zuciya ba ta kyau ba to akwai matsala kuma don shi Allah asali abin da yake kallo kenan aiki da zuciya saboda haka ku mai da hankali ku ji abin da littafin nan zai karantar ku yi ƙoƙarin gano waɗanne siffofi ne kuke da su ku dage akan ƙarin aiki da su waɗanne ne kuma kuke da matsala da su ku yi ƙoƙarin gyarawa Allah kuma ya taimake mu tare da ku gaba ɗaya to lokacin da malama ta gama rubutun wannan littafi akwai dama tsari na rubuce-rubuce da za ku ga malamai ko kuma mutane na yi in sun rubuta littafi za su kai wani babban malami ya duba musu ko kuma su kai ma wani ɗan uwansu a karatu ya duba musu inda gyara ya ko inda shawara ya ba su to ita wannan baiwar Allah na wal yar Abdullah bayan rubutun wannan littafin sai ta kai ma a Sheikh Abdulaziz ibn At-Turki Allah ya kan shi da rahma shi ne ya duba mata ya mata ɗan gyare gyare wannan kuma shi da ne ya rasu Allah ya gafarta masa to a muqaddimar da da shimfiɗa da yi na jawabi akan wannan rubutu da ta yi mun ɗauko maganganun da ya cewa lallai ne musulmi ya faɗaka dangane da abubuwa hanyoyin da shekan ke bi yana shiga ya ɓata ɗan adam kuma ka sani in shekan bai sami damar watan shiga jikinka ya ɓata ka ɓatawa ta gaba ɗaya ba ta hanyar cusa ka ka zama mai wa Allah shirka ko aikin bid'a ko aikin kaba'ira ko aikin sara'ir watan manyan zurbai da ƙanana ko kuma in bai samu damar cusa ka ya ka tayi da tunaninka kan abubuwan da ke na mubayi ne ba kawai da yawa kama kanka su to sai ya shagaltar da kai game da al'amuran da an fi su akan waɗanda suka fi su ɗin idan wato shedan ya samu kuka jikin dan adam to abin da yake fara yi shine ya raunatar da shi ta bangaren ayyuka na alkhairi har ne kai mutum ya tusa shi cikin yawa daga cikin abubuwan da suke saba da shari'a wanda da in ka kalla za ka daina aibatar da waɗannan ɗabi'u ga wani sa abin da ke haifar da haka shine watan gafalar da ɗan adam ke samun kansa a kansa a cikin wata ƙofa daga cikin ƙofofin da shaitan ya faɗo da shi ɗan adam ɗin wannan yasa malam ya ce ɗan adam yake da buƙata a koyaushe zuwa a tunatar da shi a mai wa'azi a kwaɗaitar da shi cikin aikata al'amuran da suke na alkhairi to nan muka tsaya sai malam ya ce wa inna hadhihi al-kalimatu tayyiba waɗannan kalmomi kyawawa masu daɗi walla masatin mubaraka da kuma waɗannan faɗakarwa masu albarka allati tuhdiha al-uktul katiba ila akhwatiha al-mu'minat bil hadha babi tunda an ba kuma ta yi magana daga baya cewa lalle ne musulmi ya zama mai umarni da abu mai kyau mai yin kira zuwa ga dukkan wanda musulunci ya kira shi ko karatun baya to sai malam ya ce waɗannan ɗan kalmomi masu daɗi masu kyau da ke cikin wannan littafi da wannan faɗakarwar mai albarka wacce wannan yar uwa marubuciya ta bayar da ita kyauta zuwa ga ta kyautar ta zuwa ga ɗan uwanta mata mai min hazal babi wannan yana daga cikin babin can da malam ya kawo jama'ar musulmi kun gani na yin umarni da kuma yin kira zuwa ga wanda musulunci kira zuwa gare shi sai malam ya ce malam ya ce babu tabkiri a babin tunatarwa wa tare da kuma karantarwa wa babu tauje da kuma babin nuna mutum abin da ya kamata da fuskantar da shi ayyuka na alkhairi wa wadin baqat da kuma kokarin watan tsora dige-dige alal hurufi akan wasu haruffa fi umuri cikin wasu al'amurra قد تغفل عنها الكثير من النساء al'amuran da da yawa mata sun gafala ba su fahimta su to da ta rubuta sai ta sanya ige-ige da yin nasulla da yin abin da ya kamata don mata su gane karara abin da ake so su gane a daidai wurin wanda da yawan mata sun gafala kan waɗannan adobe wa kunna bayan su mata fi ashaddil hajati suna cikin mafi wato suna cikin tsananin bukatuwa إلى هذا التذكير زواج إرمان التناتر فجزاه الله خيرا على جهودها الطيبة Allah kai mata sakamako da alkhairi akan wannan kokari na ta kyakkyawa wa nafa'a bi maqaliha muna roƙon Allah ya amfanar da musulmi abinda wannan mata ta farfada a cikin wannan littafi malamin sai ya ce domin wal mar'atul muslima domin duk inda ka ga mace musulma fi hajatin masa tana cikin bukata mai tsanani ila misli halin tawjihat zuwa ga irin waɗannan karantarwa za ku ji abin da ke cikin littafin nan za ku gane mata na da tsananin bukatar jin abin da ke cikin irin waɗannan littafan wa khassatan ma yace musamman ma anna ba'd al-muslimat lallai wasu a cikin musulmi in shagalla a cikin musulmi mata wasu in shagalla an khidmati azwajihinna sun shagaltu ba sa yi wa mazajen su hidima a yau ba sa mazajen su ayyuka a yau wa an ra'ayati abna'ihinna a yau da yawa mata ba sa ba da cikakkiyar kulawarsu akan ƴaƴansu wa wakkallar ri'aya sun wakiltar da kula da ƴaƴansu wa tarbiyya sun wakilta yin tarbiyya ga ƴaƴansu ilal khadim za ka ga sai ka ji abuja za ka yi irin wannan an wakilta tarbiyyar ƴaƴa da kula da ƴaƴa a hannun mai aiki a gida namiji wal khadima da mai aiki a gida mace sai ga kawai mace tana can kwance a kan gado ga wasu zabga-zabgar samari suna ta kai komo a ɗakinta ga wasu ɗin kafirkan ɗan mata suna ta kai komo a gidan tana kwance ba abin da ya dame ta da kula da ƴaƴanta bare ta biyo ta bar mu waɗancan to haɗarin ba irin wannan da take faɗi bane nuna mu domin nuna mu haɗarin in ka je Abuja za ka ga ƴaƴan kafirai ne ɗan saudan zaria ake ɗebowa ko ko ɗan kogi state ko yan benue ko kaga an ɗebo ko yan taraba su ne a abuja yan mata za ka ga an aje su a gida su ke kula da ƴaƴan musulmi wanda kuma su ba musulmi ne ka ji haɗarin su ke tarbiyyar ƴaƴan uwar inda ruwa ya kawai sai ta fita ta tafiyar ta ko kuma ta kwanta ce ta bacci kawai ba abin da ya dame ta da ƴaƴan Allah kyauta wa hada kun ga wannan wannan matsalar la shakka ko shakka malam yace baya yi tahawulun khatir wani irin juya hali ne mai mugun hadari fi waqi'il usra a halin da iyalin mutum suke samun kansa a cikin irin irin haka ne malam uktin almuslima ya zama dole akan yar uwa musulma at-tanabbuha li zalika ta fadaka ta dawo cikin hayyacinta game da wannan matsalar wal qiyam bi mas'uliyatiha kuma ya zama dole akan yar uwa musulma ta tsayi tsayin daka game da wannan nauyi da Allah ya dora mata na kula da ƴaƴanta da tarbiyyarsu as'alullah jalla wa ala ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka an yi wasiqal jami'a ya datar da gaba ɗaya musulmi bima yuhibbu ya datar da su ga abin da yake so wa yarda muna roƙon Allah ya datar da musulmi ga abin da yake so ya yarda da shi kenan wa an yarzuquna sidqa muna roƙon Allah ya azurta mu gaskiya a wurin magana da gaskiya a wurin aiki ma musulmi kun gane wal ikhlas Allah muna roƙon ka ka azurta mu ikhlasi a cikin maganganun mu da ayyukan mu da harkokin rayuwar mu na yau da kullum Allah ka sa dukan su muna yin su ne dan kai don neman yardarka wal mutaba'a muna roƙon Allah ya azurta mu cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil qawli wurin maganganun mu wal amal da ayyukan mu wal i'tiqadat da kuma abin da ya shafi aqidin jama'a musulmi kun gani ya zama da aqidar mu aqida ce wanda muna da ita ne wurin yin ta muna bin annabi wa sallallahu ala nabiyyina muna roƙon Allah ya salati kan annabin mu محمد أنه محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allah kai daɗin tsira a kan annabi Muhammad da alayensa da sabansa kuma Allah kai amince katabahu wanda ya rubuta wannan takdimi shine a Sheikh Abdul Aziz Ibn Turki da farallahu lahu Allah kai mai gafara wani walidai Allah kai mai iyayensa gafara wani jami'in musulmina kuma Allah kai gaba ɗaya musulmi watan gafara amin ya Allah wannan shine muqaddimar da ya akan rubutun wannan littafi ya yaba mu aikin ta ko na'am sai malam yace wa alaikum salam na'am wato shine an tsayin abu dan Allah shine ikhlasi jama'a musulmi kun ne wato duk abin da za ka yi zama tsantsar manufar kaurin shi ne Allah ba ka yi bane don ka burge wani ba ka yi bane don ka ba wani haushi ba ka yi bane don wani ya ji ba ka yi bane don wani ya gani wanda ya kubuta daga ɗayan wanda ya kubuta kan waɗannan to ya samu ikhlasi ba ya zama aikin da za ka yi dama ba ka yi bane don ka burge wani ko ba ka yi don ka ba wani haushi ba don barkuri yau da za ka yi don ka burge wani kana tunanin ai rashin ikhlasi ya shiga ko ire to kuma haka wanda ya tasan ma aiki na kwarai amma ya san san da zai yi ya tasan ma yi saboda ya san suwa na ba su so to bari ya yi ba su haushi shi ma nan ba samu ikhlasi ba idan kai kai sa'a burge su to shi kenan kai sa'a ka burge su amma ba lada idan ko kai dan ka burge su sai zama baka burge su ba to wannan shine an yi 2-0 khasira dunya kenan wal akhirah kai baka burge ba kuma ba lada jama'ar musulmi kun gane to haka duk abin da zaka yi dan ka ba wani haushi idan kai ka ba shi haushin to kana da laifi tunda dama ka ba shi haushi idan kuma kai baka ba shi haushin ba kai ne kuma dan ka ba shi haushi kin bai kana da laifi kaga asara baka ba da haushin ba sannan kuma aikin ba karba ba sannan aiki sai ya zama dama ba kai ne don wani ya gani ba ba kuma kai ne don wani ya ji ba jama'ar musulmi kun gane wannan shine ikhlasi wato koye da bayyananka ya zama duk ɗaya ne wani yi wa Allah aiki idan kana cikin jama'a abin da za ka yi to kamar yadda in za ka yi abin kai kaɗai baka tunanin kowa sai shi wanda za ka yi wa sanda za ka yi cikin mutane ka rinka tunanin gaba ɗayansu kamar baka san da su da yin aikin wanda kake nufi shi ne Allah sanda kake yin aikin kuma shi kake nufi jama'ar musulmi kun gane to wannan shi ake so da dukkan musulmi ya samar wurin biyayyar da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamin malamar sai ta ce to yanzu a fara karatu akan nata rubutun da tuni ta ce bismillahir rahmanir rahim ina fara rubutun wannan littafi da sunan Allah mai rahma mai jin kai wa bihi nasta'in wato muna neman taimako ne daga Allah kawai an gane da shi kadai muke neman taimako akan wannan rubutu da abin da muka sa gaba ta ce alhamdulillah kyakkyawar godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah wa nasta'inuhu ko muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsare Allah daga sharrorin kawunan mu wa min sayyi'ati a'malina muna neman tsarin Allah daga miyagun ayyukanmu man yahdihillahu wanda Allah ya shiryar fala mudilla lahu ba mai batar da shi wa man yudlil duk wanda ya bata fala hadiya lahu ba mai iya shiryar da shi domin shi ya gama kai shi bata wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake لا شريك له كما بيد أبو كنتاريما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إلى شهد لله محمد باوان الله ني كما يند الله يتي منغان الله ني كما يند شي الله يتي سبحان الذي أسرى بعبده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah kai daɗin tsira a kan annabi Muhammad da alayensa da sabansa da aminci mai yawan gaske Allah kai a kansu duka wa ba ta ce bayan haka bayan wannan shimfiɗa da ta yi ta ce ukti fillah yar uwata saboda Allah yar uwata a addinin Allah أضع بين يديك مجموعة من الخصال التي تتحلى به المؤمنة الصادقة tace abadu bayna yadayki majmu'atan min al-khisal majmu'a min al-khisal shine taron wasu kyawawan dabi'u abadu bayna yadayki gashi nan aji a gaba gare ki Allah ce ta tahalla biha al-mu'mina as-sadiqa wanda duk mu'mina ta gaskiya mai gaskiya a imaninta take adantuwa da waɗannan kyawawan dabi'u jama'ar musulmi kun gane ga su zan aji miki a gaban ki tilka mu'mina wannan mu'minar wadda ke adantuwa da waɗannan siffofi ko waɗannan ɗabi'u kyawawa ita ce Allah ta samar da ita da rabbiha ita ce wadda take kama littafin ubangijinta ta rike katakam wurin aiki wurin harkar rayuwa ta yau da kullum in mu'minan arziki za ka ga ta kama littafin Allah kan ta yi ba ta yi sai in littafin Allah ya ce ba ta bari sai in littafin Allah ya ce ta bari jama'a musulmi kun gane wannan ku to kaji fa kaji yanda mu ne ba take tun farko jama'a musulmi kun gane na'am wattaba'at sunnata nabiha kuma ita ce wacce ke bin sunnar annabinta wa sarat fi hadhihi al-haya ala nurin ita ce ita ce ke yin tafiya wurin gudanar da rayuwarta a wannan rayuwar ta duniya ala nuru tana gudanar da rayuwar tata ne akan haske na shari'a wa basira kuma tana gudanar da rayuwar tata ne akan ilimi wa hidaya min amriha da kuma shiriya daga cikin al'amarinta watan ba ta gudanar da rayuwa akan bata sai shirya fa hiya tarzu rida rahman kullum zaka ga buri na gaskiya tana fatan samun yardar Allah mai rahama a cikin maganganunta da ayyukanta duk abin da za ta aikata wanda ta san Allah bai yarda da shi ba ba za ta yi ba duk abin da za ta furta da bakinta wanda ta san ba zai ja yardar Allah gare ta ba to ba za ta furta ba wal fawza ita ce wanda take fata samun rabauta bi sil'atil mannan da wannan watan kayan siyarwan na Allah mai baiwa ita ce aljanna kullum fatanta ya za a yi tarabauta da aljanna menene zai ja mata samun aljanna da ma musulmi kun gani watan kun san ita ya mace aljanna ta annabi yace tana karkashin mijinta ne to ba wanda mace za ta ba a hankali in ta aure ka miji da ma musulmi kun gani kana kallon mata ne suka zo suka samu manzon Allah annabi hidima ta yawa kaga ni ke wa mijina kaza ni ke mai kaza ni ke mai shara ni ke mai wanke wanke ni ke girki ni ke komai duk ita ke yi duk ta ambata ta ce ya rasulallah shin ba ka ganin haƙoƙin da Allah ya tsora na shi a kaina na sauki annabi ya daka mata tsaya ce ina ai ba ke sara dan kina kai mai ruwan wanka kina mai wanki shine za ki ce kin sauke haƙƙin da Allah ya tsora na shi a kanki ai tun daga tsakiyar kan shi in zai zama cike yake da ƙuraje waɗanda ke fitar da ruwa mai kauri mai ɗoyi har zuwa ƙarƙashin tafi ƙafarsa gaba ɗaya ƙuraje ne masu fitar da ruwa mai kauri mai ɗoyi ki sa harshe ki larishe shi ya fita fas to ƙarya ne ba ki sa a ce kin ba da haƙƙinsa ba kin so ki haƙƙin shi ƙarya ne ƙora kamata ku ba hankali samun aljanna kuɗin kuna da miji yana da alaka ne da miji Allah ba zai yarda da mace ba sai in mijinta ya yarda da ita in mijinki na fushi da ke to Allah zai kwana za ki kwana Allah na fushi da ke kuma Allah zai ta tsire miki mala'iku sun samu aiki ne na tsinuwa a kanki wacce ɗan wani Allah ya tsire miki Allah ya tsire ta al'amari ki Allah ya watsa a ki wacce ɗan wani sai an faɗi suna habbabanki wacce ɗan wani Allah ka tsine mata Allah ka tsire mata haka za shi ta miki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kin ko san abin da yasa za su kwana suna tsire miki shi ne fa miji kina fushi da ki mala'ika waɗanda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna waɗanda Allah ya ce sabbihuna al-laila wan-nahara la yafturuna jama'ar musulmi ba sa kakkauta aikin kenan amma ku diba haka za su kwana a wannan daren wacce ɗan na Allah ka tsine mata wacce ɗan na Allah ka ɗaiɗaita lamarinta wacce ɗan na aikin kenan fa shine zikirin a ranar abinda zai dace ta haka haddari ya waye annabi ya ce shine mijinta ne ke fushi da ita jama'a kun gani ba za su daina ba har sai gari ya waye ko kuma sai in mijinta ya yarda da ita yanzu ya fasa fushin kenan mata ko na gaje a hankali akwai fa matsala ce babba amma sai an je lahira za ku gani mace ta buɗe baki ta ce wa miji in dai uwarka ta haife ka da jini to dama ba da jini ta haife shi ba sai kin faɗa baiwa Allah jama'ar musulmi kullum Allah kyauta malamar ta ce inna hadhihi sifat kun ga waɗannan siffofi waɗanda mumina za ta siffanta da su ta zama mumina mai gaskiya a imaninta mahiya ba wasu abaibai ba ne ga su a littafin nan illa hadiyatun kawai gift ne kyauta ce mutawada'atun wacce take a bar ajiya a gaban duk wata ɗaya a zikuha bi kulli hubbin kuma ina ƙawatar da ita ga sunata ga dukkan so wa mawadda da kuma dukkan kauna li akhawati fil aqida ga waɗanda suke dan uwana ne wurin aqida ta musulunci wallahi wannan littafi na rubuta ne a matsayin gift kyauta ce kawai ne musu bayan nan duk wacce ke so ta zama muminar arziki yar arziki irin albarka to ga kyauta na littafi a rubuta an aje mata a gabanta kuma saboda kaunar da ake mata saboda Allah da son da ake mata saboda Allah wani kulli uktin fillahi haka na ba na rubuta shi ne a matsayin kyauta ga dukkan wata yar uwa da muka haɗa a cikin biyayyar Allah azifuha na ƙawatar da wannan rubutun littafin wa uqaddimuha kuma ina mai gabatar muku da ita ko ko sai wa uqaddimuha kuma ina mai gabatar da watan muku ita wakilai amalin duka dai burace burace na guda biyu ba za su wuce an tantafi abihan uktul muslima ba dukkan burace burace na guda biyu shine dai kawai wato yar uwa musulma ta amfana da abin da ke littafin shine kawai burina nan duniya da lahira radiyatun min Allah al-aliyyil qadir kuma ni din nan ina mai nuna kauna a wurin Allah madaukaki mai iko an yadda ala hadal amal ina roƙon Allah ya sanya wannan aikin da nayi na rubutun wannan littafi khalisan wajhil karim ina roƙon Allah ya sa da ikhlasi ne rubutun wannan littafi Allah ka sa dan shi nayi ba dan a ce na iya ba ba dan in burge ba ba dan in ba ba shi ba ba dan a ji ko a gani ba Allah ya sa dan shi ne ni ma ko ina roƙon Allah Allah ya sa fasarar da zan wannan littafi ya sa dan shi ne duk wanda zai saurara muna roƙon Allah ya sa dan Allah zai saurara wa an yanfa bihi kullu man qara'ahu kuma ina roƙon Allah Allah ya amfanar da dukkan wanda ya karanta wannan littafin duk wanda zai karanta Allah ka amfani da shi abin da ke ciki wa jazallahu khairan man qama ko bi tasihi bi tasihi hadhihi risala kuma ina roƙon Allah ya sakamako na alkhairi ga dukkan wanda ya tsayi da gyara wannan dan littafi shine ar-risala ko wa abdan mushali fiha kuma in ya ji abin da ko ya ga abin da yake kuskure ya bayyana min da nasiha a cikin rubutun da na wannan littafin وأصاب الله خيرا كما الله يساكمكو نا الخير da kulla man sahama ga dukkan wanda ya taimaka da shawara ko ya taimaka da koma menene wa bazala juhudan ya bada nashi kokarin fi ikhraj hadha al-amal wurin fitar da wannan aiki na rubutun wannan littafi duk wanda ya taimaka mana roƙon Allah ya saka mai da alkhairi sa'ilatu lil maula ina ne roƙon Allah majibancin al'amari na an yaj'alahu fi mawazi a'malina yawma nalqahu ya sanya wannan rubutun littafi a cikin ma'aunan ayyukan mu ranar da zamu haɗu da shi Allah din ya Allah mu ma muna roƙonka karatun da zamu masa Allah ka sanya ladan shi a ma'aunan aikin mu ranar da zamu haɗu da kai Allah wa an yaj'alahu muna roƙon Allah kuma ya sanya shi wannan littafin hujjatan lana hujja ce da za mu riƙe wadda za ta ba mu dama a gaban Allah ya cewa aljanna kai tsaye la alaina kan rubutun wannan littafi Allah ka sa ya zama hujja a kanmu ka kama mu cewa to gashi dai kun yi aiki da abin da ke ciki a tafa ku kuje ta Allah ka tsare innahu wali zalika Allah mai iya haka ne wal qadir alaihi kuma yana da ikon yin haka Allah ka sa haka din wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ka yi tsira akan annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa kuma ka yi aminci a kansu sai malamar ta ce man hiya al-mu'minatu sadiqa wace ce mumina as-sadiqa mumina wacce take mai gaskiya a imaninta a muminancinta wace ce muminar gaskiya yar arziki irin albarka wace ce ita awwalan a farko na ɗaya innal mu'minata sadiqa ita muminar gaskiya hiya tilkal mar'a ita ce wannan matar allati tu'minu billahi rabba wacce ta yarda da Allah shine ubangijinta in ana neman mumina ba ita ce wata ba ita ce wadda ta yarda da Allah shine ubangijinta duk abin da ya same ta kyakkyawa ta yarda Allah ne abin da ya same ta mummuna ta yarda ita ta kanta وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك تادا ba wani mugun abu da zai same ta ta ce za ta je wurin boka dan ba zai iya yaye mata ba wanda ya tsira mata ta yadda zai iya yaye mata shine ubangiji ba za ta je wurin dan duba ba wurin dan tsubu wurin dan bori wurin koma dan waye a'a ta yi imani da cewa Allah shine ubangijinta wa bi muhammadin nabiya ta yadda kuma annabi muhammadu shine nan shine annabinta da Allah ya aiko mata ba za ta gudanar da rayuwa kan komai ba sai da irin tsarin da ya zo mata akan wannan rayuwar shi annabi Muhammad din wadin islam dina kuma ta yadda musulunci shine addininta ba ta yadda ta zaɓo makanta abin da ba musulunci ba wurin gudanar da rayuwa in an ganta a wurin shigar ta za a ce wannan musulma ce jama'ar musulmi kun gani amma ki ce ke musulma ce in an kalle ki kuma yake kama da musulma ba to ina magana ina musulunci a uzu billahi saboda haka ita mumina bayan waɗannan siffofi da mala ya fara da su yace fa hiya muhibbatun lillahi kullum mai nuna soyayya ta ce ga Allah wani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama kullum za ka ga mai nuna soyayya ta ce ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waqi'atu li amrihima za ka ga tana wa umarnin manzon Allah ta tana wa umarnin Allah ta kullum mu'mina haka take duk abin da ta san mai idan aka ce Allah ga abin da ya ce to sai ta hakura sai ta ba abin da Allah ke so kuna kallon wacce yarinya da Qurayshiya annabi ya tura wannan Julaibin ya je aure ta mummuna ne da ya da cin gangana gashi baki abubuwa iri iri sun taru a kansa wanda duk mace za ta kyamace sa da Qurayshiya ce annabi ya tura shi ce ka je ka ce udan ta aura maka ita jama'ar musulmi kun gani uban ya ce kai ni in aura maka yata haba mutanen da ma ake ji da su sun nemi manta a ce in rasa wanda zan ba yata sai kai da ma musulmi kun gani yarinyar nan ta fito ta ce sam aka ila ce gaban manzon Allah ana zuwa gaban manzon Allah jama'a yaya manzon Allah ya ce nace ku bashi ita ku aura mai ku ji wannan maganar fa yarinyar nan ta ce in aure shi manzan Allah ya ce ni manzan Allah kai ne kai yadda mun ya zama mijina ya ce ni ne sai ce kawai ku daura auren shikenan kawai da ma musulmi in dai mummuna ce haka take kuna kallon wata yarinya fa ta zama irin garmaƙe ke har jami'a ta gama ba dai iya kata ba kenan ko to ta yi digiri ta digiri ta yi masters amma ba ta aure ba zamanin annabi ga ta nan zaune ran nan kawai sai ta ji an tara jama'a an ɗora mata aure dawa ita ma ba ta sani ba sai da aka zo uba ya shigo gida ke ne muke aure da wani ta cewa a ba ba ba ai ba irin ba ke irin wannan auren ba a yara yan kanana ake da irin wannan haba in je in yi digiri in dingire kawai yake ce ka dora mu aure da ni haba ba ba rikici ya rikici za ka yi ta ɗakin miji ta ce a to a yara ake da irin haka aka ɗiba sai gaban nan ga Allah annabi ya kalle ta ba da biyu ba wannan fita dingire ya aka yi ta ce manzo Allah ya kawai zuwa ne ya ɗora mu aure sai annabi ya ce to gaskiya kan wannan kan mace ta kai irin wannan shekaru to gaskiya fi su lillahi sai an shawara da ita yace kam in kin zartar da aure ya zartu an ko ba ki zartar da aure ba to aure fa bai ba budurwa ce wanda ta dade bata samu miji ba nan take sai ta ce to tun da haka ka ce manzon Allah na zartar da aure dama mai haka ne dan in nuna ma iyaye waɗanda za su bar ƴaƴa su zama ta kai kamar irina ba su da alhakin mata irin wannan auren sai wanda ta ce a ɗora mata aure da shi tsaya ka biyan da ya roƙe shi tun mutum jami'a to a biya lalace ne wannan sai zai bi ta hankali a ta shawara a ta shawo kanta to kun ga wannan umarnin manzon Allah kawai ta bi ta yadda ta kyautata mahaifinta to wasi'atun ce ni amrihima tana yama al'amarin watan Allah da manzon shi da wallahi kun ga Zainab yar Jahash da Quraishiya ce yar manyan mutane ko Annabi ya tura Zainab cewa je je ka a aura maka ita Uban ya ce bari in je in yi shawara to da mahaifiya da Zaid ya je ya magana da uban sai ya ce to bari mu tattauna da mahaifiya mahaifiya ce ta ce sam ashe yan Najeriya ta ce kai ku tsaya ku tabbatar annabi ne ce a aurar da ni gare shi in shi ne ba ku da ja ku zarta kawai aka je aka binkito shi kenan annabi ya ce aminu ya ce a aura mai wallahi jama'a shi kenan aka daura aure ashe Allah da ke saman sammai bakwai wannan abin da yarinyar nan ta yi Allah ya ji daɗin abin nan Allah sai ta kallon me zai saka mata da shi ita kuma saboda wannan biyar da ce ma Allah da manzon shi rana guda sai Allah ya aiko da wahayi kai annabi in gaya ma shi mijin ce ya sake ta kawai annabi ya ce Allah ya saukar da ya ce ka saki Zainab ya sake ta sai Allah a saman sammai bakwai ya tara mala'iku shi ya ɗaura auren Zainab ya ce ya ba annabi a sama kuma ya ce ya karɓa wa annabi auren mala'iku suka zama shaidu kawai aikowa annabi aka yi cewa an ba ɗaura auren ka da Zainab a can sama annabi ya ce zo ki tafi ɗaki mace ce wa Allah ɗa'a bai saka mata da irin wannan ba a baiwa haka jama'ar musulmi kullum gominar arziki ita ce ke wa Allah da manzon shi da'a taj'alu bainaha wa bainal ma'asi hirban kullum zaka ga tana sanya tsakaninta da saban Allah tana sanya wata katanga wa mani'an tana sanya wani abu da zai hana ta saba ma Allah jama'ar musulmi kullum Allah kyauta saniyan abu na biyu wanda zai nuna maka ka gane mace da take mumina malama ta ce innal mu'minata sadiqa mu'mina mai gaskiya a imaninta hiya tilkal mar'a ita ce wannan macen attaqiya wacce take mai tsoron Allah alkhashi'a mai kiyaye dokokin Allah al'adida wacce take mai yawan ibada jama'a kun ga Zainab Aisha da kanta ta ce ka je ka karanta hadisin ifki wannan kiran ƙarya da aka yi ma Aisha ka je ka karanta cikin waɗanda suka rinka yawon yaɗa wannan maganar har da hannatu bintu jahash yar uwar zainab har da ita ta rinka yaɗa wannan mugun labarin cewa aisha ta yi zina aisha ta ce abin da ya sa hamna ce wannan shine saboda a cikin matan manzon Allah kakaf babu wanda muke ja'in ja da shi wurin nuna matsayi a matan annabi sai ita zainab watan kullum ana ganin zainab ta fi aisha kullum ana ganin aisha ta fi zainab zainab ce ki kawai ki iya da aisha a cikin matan annabi kaka ana ce mata ummul masakin don matan manzon Allah ba wanda ya kai ta kula da marayu da talakawa ƴaƴan talakawa za mu karanta za ku ji zainab tana da sana'a kuma tana yin sana'a a gidan manzon Allah amma Zainab ba ta mallakar kwandala bari in buga misali da abin da mutane suka sani sai ya zama ɗayan talakawa na gari suke amfana da wannan kwandalar sai da ka ji yaran talakawa na unguwa kawai zai su faɗo ɗakin Zainab su buɗe wannan su buɗe wannan ni ina da ke ji kiran ta buɗe musu kawai ta ce to ga ina ina ku ne ku ɗauka ku ci ita za ta yi musu kayan sawa na sallah kayan sawa na yau da kullum komai na rayu ƴaƴan talakawa dai kawai na Zainab sannan Zainab nan a cikin matan manzon Allah mace ce mai tsananin ibada jama'a da hadisin ta ne Imam Muslim wata rana manzon Allah ya shigo masallaci goshin asuba sai iska igiya daga sama an raturo ta an sake ta ƙasa yace wannan igiyar fa na ga an ɗaure ta daga sama an sake a ƙasa suka ce igiyar Zainab ce matarka ita kullum dare in ba ranar ta bane sai ta zo nan ta ta ibada ba ta da aiki sai sallah to in in ta ibada ta ibada bacci ne ne ya dame ta ganga iya rika ibarta sai ta kama wuyanta ta daure da igiya in dai kwashe ta haka dama ba za ta faɗi ba ta daure wuyanta da igiya sai annabi ya ce mu wani hauka kwanci to yana ya ce Allah ba zai daina baki lada ba sai in kin fara jin bacci to daga nan sai a daina rubuta saboda haka in kina jin bacci ki kwanta kawai in ko kika ci gaba da ibada ba haka to sai a daina bada lada Zainab to jama'ar musulmi Aisha da bakinta ta ce wannan baiwar Allah Zainab duk da ƴar uwarta ta shiga cikin yaɗa wannan muguwar magana dangane da ni ta yi ne wai dan ta ruguza gwamnatin da ake ga ina da ita ya zama yadda ko ƴar uwarta ce ta bikin ina a wurin matsayi gaban manzon Allah ta ce amma abin sha'awa duk wannan abin da aka yi ta yadawa Zainab da ta bi labarin cewa ta yi magana banza ni yanzu a ce zan yi haka sai Aisha ita ce za a ce ta je ta zina ba ta furta wata kalma wadda a cikinta za a fahimci akwai shubha a maganar ba jama'ar musulmi kun gane wannan ko to zainab kenan mace ce mai tsoron Allah sannan ga ta abida ce to haka ya kamata a ce duk mace ta zama mai tsoron Allah tsakaninta da kishiyarta jama'ar musulmi kun gane tana da tsoron Allah a zamanta da mijinta tana da tsoron Allah tsakaninta da makotanta al'adida ta zama mai yawan ibada haka matan sabai suke yi ta da mazajen suke tsakar dare cewa da eh mai gida eh to ai ka biyan gundun ya raba ko na fi da raka a bi tashin ba haka hadisi na musulmi yace ba duk wanda ya farka cikin dare ya ce matan ya kan tattaba ta haka ka ji fallan masu mata kenan yace wance wance ta ki ta tashi annabi ya ce ka ɗebo ruwa a irin yanayin nan musanyi ka ɗebo irin na waje ɗin nan a randa kawai ka watsa mata ta tashi yaya ce ke da ki gado ya raba mata shi ko raka biyu a samu ayi ta je ki wa alwala ku yi alwala tare ku yi wa Allah na tuna raka'a biyu da kun gama annabi yace sai a rubuta sunayen cikin azzakirin Allah kafiran da zakiran haka ita ma in ta farka cikin dare ta faɗa ka mai gida mai gida ka ka tashi annabi yace ta samu ruwanta mai sanyi ta watsa maka tana watsa maka farka yaya ce ko na fi da harka addini gida a tashi ayi mana ka tashi ka yi alwala to ka zama ya suna da ruwa da aka magana na mata ba su magana ba saboda an sai yanzu in mace ce wani ya ka tashi gidansu sai da ji ihu cikin dare